لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لتيمكم الله تبارك وتعالى a wannan safiya ta ranar lahadi 27 ga watan shawwal shekara ta 429 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya yi dace da 26 ga watan goma shekara ta 2008 da aihuwar annabi isa alaihi salam insha Allahu a yau za mu ci gaba da darasinmu wato na makama a jiya da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya daidai gabar da malam ke bayani yake cewa wa takshan nasa wallahu a haƙo an taksha don haka insha Allahu ta'ala a yau daga nan darasinmu zai tashi قال المصنف رحمه الله تعالى ثم أنشد sannan sai ya saɓi waƙa tabban liɓalibi duniya sana ilaihan su baba ma ya tafi gugara man biha wa farraɓa sababa walau da rana kafahu mimma ya rumi su baba ma da yake cewa tabban taɓewa da halaka ko kuma ka ce Allah wadai an gane ko ga liɓalibi duniya wanda yake mai neman duniya ma'ana taɓewa da halaka sun tabbata ga wanda yake mai neman duniya wanda ba shi da wata himma babu abin da ya sa gaba a rayuwarsa wato illa tara duniya kawai malam ya ce duk wanda wannan shi ne halin sai ce taɓewa da hallaka sun tabbata a kan shi an gane ko lafazin attabbu an gane ko tabba wato shi ne ma'ana taɓewa da halaka khaba wa khasira wa halaka ya taɓe ya daɗa taɓewa ya halaka shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب باب أظن سكنت أمس إلا تابي هلكا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب غايتهم كما تبت يدا أبي لهب وتب shine yace tabban taɓewa da halaka sun tabbata liɓalibi duniya ga wanda ke neman duniya ya dukufa akan neman duniya wannan ba ana nihin cewa kar mutum ya nemi duniya an gane ko abin da yake abin zargi mutum ya mai da duniya ita ce hannunsa domin san Allah tabaraka wa ta'ala da san duniya ba sa haɗuwa a cikin zuciyar mai imani kamar yadda wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala zahab fi dunya yuhibbuka Allah wazahar fi ma aidin nas yuhibbuka nas yace ya rasulullahi nuna mun abinda idan na aikata ubangiji tabaraka wa ta'ala zai kaunace ni sannan kuma mutane su kaunace ni manzon Allah ya ce masa ka kyamaci duniya ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya kaunace ka sannan ka kyamaci abin da ke cikin hannun mutane na dukiya wato sai su kaunace ka matukar kana son abin hannun su ba yanda za a yi ku shirya kenan don haka ya ce Allah wadai ga wanda yake wato mai neman duniya bana ilai hansu ba ba wanda ya karkata kwararuwarsa wato zuwa nemanta lafazin fana wato shine karkata ka karkato abu shine ubangiji ta'ala yake cewa wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ثانية إقفه ليضل عن سبيل الله بغير علم له في الدنيا خزي wannan saniya idfihi li yudilla an sabilillah lahu fi dunya khizyun wa nuziquhu yawm al-qiyamati azab al-harim an gane ko saniya idfihi ya karkata sasanninsa wato yayi efol kase irin yadda mutum yake karkata ka faɗa saboda takama da girman kai shi ne sai yake cewa fana da ya karkata insi babahu wato kwararuwarsa ilaiha zuwa santa wannan ba in sabab bane bi kasrin sadi ne in sabab min mushtaqun ne min in sabba yansabbu in sibaban wato shine kwararuwar ruwa lokacin da yake tafiya a ban kasa yace ma yastafiqu bai nemi farkawa ba gharaman don tsananin bege da maye biha game da son duniya wa farɗa sababa wato da yawan bege an gane ku ma ya ku bai nemi falkawa garaman dan maye biha game da tsananin ƙaunarta wa farɗa sababa wato da yawan bege lafazin yastafiku mushtaqqun ne min istafaqa yastafiku istifaqan an gane ku ga can فدر أبنجي تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الشاهد قوله فلما أفاق lokacin da ya falka ga ya can kuma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa rufi alqalamu an salatu sai ya ce annaimi hatta yastaqim yake cewa wasabiyi hatta yahtalim sai ce wal majnuni hatta yastafiq an gane ko shine sai yake cewa ma yastafiqu bai nemi falkawa gharaman don tsananin maye lafazin algharam wato shine tsananin maye ma'ana tsananin ƙaunar abu an gane ku shine suka ce alhubbul mu'azzin so wanda yake mai azabtar da mutum a zuciyarsa shine ake cewa algharam saboda haka a can ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi amfani da shi a fadarsa da yake cewa afara'aytum ma taharsun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم تفكهون سيتي إنا لمبرمون بل نحن مهرمون lalle mu ai masu tsananin ƙauna ne game da abin da muka shuka domin muna fatan mu girbin sa an gane ku sannan kuma ga ya can mu yasa shi wanda ake bin shi bashi ake ce masa alagarin ko kuma a ce masa alagarin saboda kwancinsa da tashinsa babu abin da ke ransa illa biyan bashin nan bashin nan a rati yake da shi a kowane lokaci ya liƙe masa don haka wanda ake bin shi bashi ake ce masa algari ko a ce masa algari ga ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn as-sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim sannan kuma azaba wadda take ta yau da gobe wadda ba ta kaucewa ita ma ana kiranta algara ga ya can ubangiji ta'ala yake cewa wallazina yaquluna rabba nasrif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama ai mulihan da'iman azaba ce wadda take mai nacewa wadda take ta yau da gobe kullum da kullum ba ta kaucewa shine sai yake cewa wa farɗa sababa wato da yawan bege yace walau dara shi mai neman duniya da ya sani yadda halin duniya yake kamar yadda Allah ya yi misalinta a cikin alkur'ani inna ma masalul hayati duniya kama in anzalnahu minas sama'i faktalaqa bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون da ya san da cewa halin duniya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana a cikin wannan aya ya ce la ya ce wallahi subaba yake cewa ɗan diddiga ko kuma ka ce tarhi na kafahu da ya wadace shi mimma ya rumu game da abin da yake nema abin da ake cewa su baba shine kamar idan an sha ruwa abin da ya rage a cikin makayi wanda za ka ɗauka ka sha shi ne ake cewa su baba in ma ka ce masa diddiga ko kuma ka ce masa dagwalo ko kuma ka ce kingin ruwa wanda yake na wani shine ya ce na kafahu yake cewa la wallahi subaba yake cewa ɗan karfi na ruwa na kafahu da ya wadace shi min ya rumu game da abin da yake nema wato na karkacen duniya da za ka lura a waɗannan baituttuka guda uku kaga na farko in sibaba bi kasirin sadi na biyu sababa bege bi fatihin sadi na uku kuma subaba bi bannin sadi wato shine kingin ruwa albaqiyatu min alma an gane ko ba da shuru sai yake cewa thumma innahu labbada ajajatahu sannan wato sai ya kwantar da kurarsa sannan sai ya kwantar da kurarsa an gane ko lafazin labbada shine suke cewa labbada sufa talbidan wato ya daddabe gashi wato daddabewa shine ake amfani da lafazin at-talbid masdar ɗinsa shine at-talbid labbada talbidan gashi can ubangiji ta'ala yake cewa wa annahu lamma qama abdullahi kadu yakununa alaihi libada wa annahu lamma qama abdullahi kadu yakununa alaihi wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yana karanta alkur'ani an gane ko a inda ya samu haduwa da aljannu ubangiji ta'ala yake hakaito mana wato shine sifar su kadu ya kununa alaihi libada ɗori ɗaya saman ɗaya wato lokacin da suke miƙe ma juna duk abin da za ka haɗa shi ya miƙe junansa da juna shine ake amfani da lafazin labbada talbidan shi ne ya ce summa innahu labbada ajajatahu sannan sai ya kwantar da wato kurarsa wa gayyaba mujajatahu ya kafas da kakinsa an gane ko mujaja wato shine abinda mutum yake furgasuwa daga bakinsa in ma na miyan ko kuma na majina gayyaba wato ya kafas ga ya can wa gizal ma'u wa ƙudiyar amur wastawat alal judi an gane ko almarju wato shine tuhi an gane ko saboda haka a nan sai yake cewa wagayyaba mujajatahu ya kafas da kakinsa me yake nufi da cewa ya kafas da kakinsa kalmomin da yake fitar da su daga bakinsa wato ya dina ma'ana ya ja bakinsa ya kyale wa ataba da shakwatahu ya matse 'yan sarkarsa a dantse wata abbaba hirawatahu wato ya matse sandarsa a hamata lafazin wa atabada mushtaqun ne min al'abu wa ta'abbaba mushtaqun ne min al'ibil ita ce hammata wannan mun wuce da shi hirawa wala hu ubatu siyaha wala wannan yake cewa falamma ranatil jama'atu ila tahaffuzihi lokacin da jama'a suka hango zuwa shirinsa abinda ake cewa at-tahaffuz shine lokacin da mutum ya tsugunna akan dugadugansa yana shirin mekewa shine lafazin at-tahaffuz lokacin da jama'a suka hango ila tahaffuzihi zuwa shirinsa wara'at ta'ahubahu wato ta ga tattalinsa limuzayalati markazihi saboda gushewa mazauninsa almarkaz shine mazauni wanda yake na dindindin adkhala kullum minhum yadahu fi jaybi kowane ɗaya daga cikinsu sai ya shigar da hannunsa a cikin aljifinsa fa afa amalahu sajidan min saibi ya cika masa guga na kyautarsa a saibi ita ce kyauta waƙala sai yake cewa waƙala sai yake cewa isrif haza fi nafaqatik yake ce masa ka sarrafa wato wannan dan abu a cikin wato abincinka duk abin da za ka bukata a cikin halin tafiyarka yace ka sarrafa waɗannan kuɗaɗe aw farriqhu ala rufqatika yake cewa ko kuma ka rarraba shi ga waɗanda suke abokan tafiyarka faqabilahu minhum mugdiya wato sai ya karbi wannan kyauta da wannan jama'a suka yi masa yana mai rufin ido saboda tsananin kunya lafazin mugdiyan ismu fa'il ne mushtaqqun min al-ijaba yuqalu agba ijba'an agba yubdi ijba'an wato shine mutum ya rufe ido saboda kunya wansana anhu musmiya sai ya karkata gabarinsu musmiyan wato yana mai kyautata yabo akan alkhairin da suka masa wa ja'ala sai ya haɗu yuwaddi umayu shayyi'uhu yana ban kwana da wanda ya raka shi at-tashyi wato shine rakiya an gane ko waye can a cikin haƙoƙuwan musulmi guda shida akan haƙƙin akan ɗan uwansa musulmi me yake cewa yake cewa wati ba'u janazat wannan janazati wannan wati ba'u janazatihi shine at-tashi yake cewa wa ja'ala yuwaddi umayyu shayyi'uhu sai ya haɗu yana ban kwana da wanda ya raka shi li yakhfa alaihi mahya'uhu wato dan hanyarsa ta ɓuya gare shi wato wai lokacin da wanda ya bi bayansa ya raka shi sai ya ringa raba hanya ba don komai ba ko don hanyarsa ta ɓuya gare shi kar a san wajen da yi shi ne sai ya ce wa musarribu man yatba'uhu yana raba hanya da wanda ya bi bayansa asir wato ita ce hanya an gane ko hanya ko kuma asir wato shine wato kula rami wanda yake cikin ƙasa shi ma ana ce masa asar wani asiri shine sai ya ce wa musarribu yana raba hanya da manya ba'uhu wanda ya bi bayansa kuma ana cewa asarib wanda yake mai tafiya a ban ƙasa yake cewa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar ay wa zahibun bin nahar sai ke cewa da kai yi jahala marba'uhu don a jahilci wato gidansa lafazin marba ana amfani da shi a gida wanda yake na damuna shine ake ce masa gidan gona an gane ku ana ce masa arrabu ko kuma ka ce masa marba'u qala al haris ibn hammam haris dan hammam yake cewa fattaba'tuhu sai na bi bayansa muwariyan anhu iyali ina mai ɓoye gangan jikina anhu wato ga ganin idanunsa waƙafautu atharahu min haifu la yarani na bibiyi sawunsa ta inda baya ganina lafazin alƙafu wato shine mutum ya wuce gaba ka bi bayansa shine ubangiji ta'ala yake cewa wala qad atayna musa alkitaba ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس غاية ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم an tsago shi ne daga alkafa ita ce ƙiya duk mutumin da zai wuce gaba ka bi bayansa to tamkar kana bibiyar ƙiyarsa ne domin kana ganin bayansa shine ake amfani da lafazin alkafu shine biyar baya shine yace waqafautu sai na bibiyi asarahu wato sawunsa min haisu la rani ta inda baya ganina hattanta ha ila magharatin ya ce har ya kai lokacin da ya tuƙaƙe zuwa wani kogo an gane ko magara wato shine kogo shine ubangiji ta'ala yake cewa lau yajiduna manja an aw magaratin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun fansaba fiha ala garara wato sai ya sulala cikin kogon wato akan tsaye lafazin insab mushtaqun ne min al-insiyab abinda ake cewa al-insiyab wato shine tafiyar wuciji akan ƙasa ko kuma lokacin da ruwa ke gudana akan ƙasa shine ake amfani da lafazin insaba bisi insaba yansabu yansabu an gane ko sai ka ce insiyaban shine nan yana ɗaya daga cikin kurakuran da malamai suka ƙirga na malamin da yi wannan littafi domin kasancewar lafazin insaba ba a amfani da shi sai akan abin da yake gudana akan ƙasa kamar tafiyar maciji domin sulhu ne yake ko lokacin da ruwa yake tafiya amma kasancewar tafiyar mutum ai ba jan ciki ba ne yake an gane ko taki ne yake ɗaya bayan ɗaya saboda haka suka ce da ya ce insama wannan da ya yi daidai menene lafazin insama wato shine lokacin da kake mai da takobi a cikin gidansa cikin kubansa kenan kamar ka soka shi ne kenan insaba shine sai ya kutsa kenan cikin kogo irin lokacin da kake tofa takobi a cikin gidansa shine yace fansaba sai ya sulala fiha a cikin kogon ala gararatin a kai tsaye yake cewa fa amhaltuhu sai na saurara masa lafazin al'imhal wato shine saurara ma mutum ka jinkirta masa ga ya can faman hilil kafirina amhilhum ruwaida fa amhaltuhu sai na jinkirta masa rai ma kala'ana alaihi gwalgwadon yadda zai tuɓe takalmansa an gane ko falamma a ta hannu ya musa inni ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bilwadi almuqaddasi kuwa fakla na alaika shine yake cewa kala ana alaihi wato gwalgwadon yanda zai tube takalmansa wa ghasala rijlaihi gwalgwadon yanda zai wanke kafafuwansa thumma hajamtu alai sannan sai na mamaye shi alhujum wato shine mamaya ka kawo ma mutum farmaki ba tare da zato ko tsammani فوجدته مهاذيا لتلميذ على خبز سمين sai na same shi wato ya dabrantar da ga almajirinsa ala khubzin samidin wato ga gurasa wadda take ta alkama wadda take fara an gane ku samid ita ce alkama wadda aka surfa aka fitar da dussarta shine yake cewa fa wajadtuhu sai na same shi muhabiyan ya dabrantar ma litilmidin almajirinsa ala kurzin samidin wato gurasa wadda take ta fara alkama wajadin hamidin wato da ɗan akuya wanda yake gashashe da ɗan akuya wanda yake gashashe ga ya can ubangiji ta'ala yake cewa walan ma ja'atu rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama قال سلام وما لبث أن جاء بإجل سمين بإجل همين أنغانيكو فما لبث أن جاء بإجل همين da ɗan akuya wanda yake gashashe ko kuma can da yake ijil wato wannan ɗan maraki ne shine a nan sai yake cewa wa jadiyin hamidin da ɗan akuya wanda yake gashashe wa qudalatuhuma kabiyatu nabiz a gabansu yace akwai tulu wanda yake na giya fa qultu lahu sai na ce masa ya haza kai malam a yakunu zaka khabaraka yanzu wannan shine zai kasance lamarinka wa haza makhbaruka wannan shi an gane ko ko kuma wa haza makhbaraka kenan ma'atufun ne ala ayakunu zaka khabaraka an gane ko ayakunu haza makhbaraka shin yanzu wannan shine zai zamanto koyayyen lamarinka fa zafara zafaratal qayri yake cewa sai yayi huci wato irin huci na wanda garjin rana ya buge shi azzafra wato shine huci na wanda yake mai bacin rai da wanda aka fusata shine yake cewa sai ya yi huci irin hucin wanda garjin rana ya buge shi alƙayin wato shine tsanani wanda yake na ƙunar rana wa kada ya tamayyazu min alghayr ya kusa ya tsage ya rabu biyu saboda tsananin fushi takadu tamayyazu min alghayr walam ya zane yuhamliku ilai bai gushe ba wato yana zazzaro min da idanu lafazin alhamlik wato shine wato zaro idanu na mai fushi an tsago shi ne daga alhamlak wato shine cikin fatar ido domin duk wanda ya yi fushi zai ringa zazzaro idanunsa shine sai ya ce walam ya zane bai gushe ba yuhamliku ilayya yana zazzaro min idanu hatta khiftu an yasbuwa alayya har na ji tsoron wato karya danke ni shine ubangiji ta'ala yake cewa wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar yakaduna yasduna bil ladina yatluna alaihim ayatina قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير فلما أنقبت نار لوكتين دوتسا وتتنسى ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا wata tawara uwaruhu yake cewa ruruwar wutar wato ya ɓuya anshada wato sai ya sabu waka labistul kamisa ta abigil kabisa wa anshabtu shissi fi kulli shisa wa sayyartu wa aziya uhubulatan uribul kamisa biha wal kamisa وألجأني الدهر حتى ولجت بلطف اهتيالي على الليث إيسى على أنني لم أهب صرفه ولا نبضت لي منه فريسة لبست الخميسة أبجي الخبيسة وأنشبت شسية في كل شيسة وصيرت وعضي أهبولة أريد القميص بها والقميصة وألجأني الدهر حتى وليت بلطف تيالي على الليث إيسى على أنني لم أهب صرفه ولا نبضت لي منه فريسة ولا شرعت بي على مورد يدنس إردي نفس هريسة ولو أنصف الدهر في حكمه لما ملك الحكم أهلا نكيسا yake cewa labistul khamisata na sanya alkhamisa wani mayafi wanda ake ce masa khamisa lafazin alkhamisa wato shine mayafi wanda ke da sukurwa hudu wanda yake bakin launi mai zane a jikinsa shine ake cewa alkhamisa amma duk lokacin da ya kasance yana da geza sunan ya canza abinda ake ce masa alkhamila amma idan ba shi da geza sai a ce masa alhamisa mayafi mai sukurwa hudu wanda ke da zane a cikinsa kuma galibi suna amfani da shi akan wanda yake mai bakin launi idan yana da geza sai a ce masa hamila jamunsa shine hamail ko kuma ka ce hamail ya ce labistul khamisata wato na sanya wato mayafi abigil khabisa yace ina neman zazzakan abu lafazin alkhabisa wato shine abu wanda yake mai zaƙin gaske wa an shabtu shisiya na kafa fatsata fi kulli shisa wato a cikin dukkan gaiwa kowace gaiwa na kafa fatsa wato da niyyar na kame ta an gane ko wato lafazin shisa yana da ma'ana biyu in ma lalataccen dabino koma baya wanda ake ce masa kashin awaki a nan shine ake ce masa shisa ko kuma gaiwa kifi wanda yake mai munin gaske shine gaiwa wato a nan malam yana nihin cewa wato wai kayan da ya sanya ya yi ado an gane ko wa sanya kaya yana neman abu wanda yake mai zaƙi menene abu mai zaƙi rayuwa yake nema wadda take mai daɗi wa'azin nan da ya siffanta da shi abin da yake nihi a tara masa kayan duniya domin rayuwarsa ta daɗaɗa yake cewa kuma na kafa fatsata a cikin dukkan gaiwa ma'ana duk wani wanda yake mai taurin hannu na rubuci shine yake siffantawa da gaiwa wato ina niyya ne na farauce abin da ke aljihunsa don haka sai ya ce wasayyartu wa aziya uhbulatan na maida wa'azina ya zamanto mantan kuli ko kuma ka ce ya zamanto wato tarku ya ce urihul kanisa wato ina neman alkanisa farauta wadda take namiji wal kanisa da wadda take ta mata biha wato da wannan tarku nawa uhubula shine tarko an gane ko lafazin urihu asalinsa shine karkata ka koma ga wani abu wanda ka sa gaba lokacin da ka sa wani abu gaba sai ka karkata ka dawo amma a buye shine ubangiji ta'ala yake cewa faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin sani ko kuma faraga ila alihatihim faqala ala ta'kulun ko kuma faraga alaihim darban biyamin don haka ba a amfani da lafazin ragaye ruhu ga wanda ya dawo sai in dawowarsa ta kasance a ɓoye ne an gane ko illa an ya kuna mukfiyan li ruju'ihi sai idan ya kasance a ɓoye ne lokacin da yake dawowa sannan ake amfani da lafazin ragaye ruhu shine yake cewa faraga an gane ko ila ahlihi ibrahimu alaihi salam sai ya karkata ma'ana ya koma zuwa ga iyalinsa a ɓoye domin wannan baki ba su san ba inda zai tashi sun sai ya sace sai ya fita domin ya je ya kawo musu da garar baki wannan yana daga karanci wanda annabi ibrahimu alaihi salam ya sunanta ma wannan al'umma wanda mu muka gada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi bako baya daga karrama shi ka ce masa bari na tashi in je in kawo maka ruwa ko in kawo maka abinci tashin kama kar ya san da cewa ka tashi sai ya ga ka zo da abinci ka ajiye an gane kun shine sai ya amfani da shi akan anan shine wato nema shine yace uribul kanisa bihawar kanisa ina neman farauta wadda take namiji da wadda take ta mata biha da wannan tarkon nawa an gane ko hubula tarku ko kuma ka ce hibala shine yake cewa wa haba'ilun kullu anami rahinuha min a'ilin mutakaffifin aw usrubi shine sai yake cewa wa alja'ani daharu zamani na wato ya fakar da ni hatta walajtu yace har na kutsa isakan wato rukuki bi lu'fi hitiyani wato da tattausan wayo na alan laifi wato ga zakin da ke cikin rukuki wato tsabar wayansa ne ya kai shi tun da zamani ya fakar da shi talaka ne ba shi da cinye ba shi da na gobe yana cikin mawuyacin rayuwa sai ya koma mai yaudari saboda tsabar yaudara da ƙwarewa shine ya ce hatta walaitu sai da ya kai lokacin da na kusa isotan wato rukuki bini ufi tiyari da tattausan wayo na alan laifi wato da zakin da yake cikin rukukin nan abin da yake nihi zaki wanda yake na rukuki irin shugabanni waɗanda suke da rundunoni na wato gadi a ƙofar gidansu amma saboda tsabar wayo babu wani shugaba wanda bai shiga wajen sa ba bai yaudare shi ba ko wani wanda yake mai ji da kansa yace ala annani a bisa cewa ni lam ahab sarfahu yace ban ji tsoron wato juyowar wannan zaki wala na babatili ya minhu farisa yake cewa allon kafaɗata bai raurawa ba wato game da tsoronsa an gane ku wai allon kafaɗarsa ma bai raurawa ba game da tsoron wannan zaki ya yaudari waɗanda suke shugabanni da waɗanda suke masu ji da kansu amma baya tsoron biyar baya an gane ku lafazin isatun wato shine rukuki wanda yake na zaki yace wala shara'ati bi ala mawridin yudannisu irdiya nafsun harisa yake cewa nafsun wata rai harisa wadda take mai kwadai wala shara'at yake cewa bata kurmu ba bi da ni ala mawridin wato a bisa mashaya yudannisu irdiya yace balantana da za ta daudada mutunci na abin da yake nuhi wai wata rai wadda take ta mai kwadai rai wadda take mai tsananin kwadai wala shara'at yake cewa bata durmiya ni ba ala mauridin ga mashaya lafazin ashir'a wato shine durmiya a cikin mashaya lokacin da mutum ya je tauki daukar ruwa sai ya shiga cikin tsakiyar wato tauki sannan ya cika makayin ya fito shine ake cewa ashir'a an gane ku shine saboda haka ita shari'a ta musulunci so ake ka shiga tsundun ba a buƙatar ka tsaya a gefe don haka sai aka yi amfani da lafazin ashari'a ake ce mata ashari'a asalin ashari'a ko ashir'a wato shine shiga tsakiyar tauki ga wanda yake mai zuwa ɗaukar ruwa ba ya tsaya daga bakin tauki ba ya ɗauka shine Allah yake cewa ni kullum ja'alna minkum shir'atan so ake ka shiga tsakiya ka birniya ko ina ya kama ka shine yake cewa nafsun harisatun rai wadda take mai tsananin kwadai wala shara'ati bi ala mauridin yace bata durmiya ni ba a cikin mashaya yudan nisu irdiya wanda zai daudata mutunci na yake cewa walau an safar daharu da zamani ya yi adalci fi hukumihi a cikin hukuncinsa lama mallakar hukuma da bai mallaka hukunci ba ga ahalan naƙisa ma'abuta ɗabi'a wadda take mummuna wato wanda zamani ya yi adalci lalatattu waɗanda suke ‘yan iska mutanen banza ba zai maida su ba a ce a yau su ne shugabanni da kenan sai ya tankaɗe ya rauraye ya zaɓi bayi waɗanda suke na ƙwarai waɗanda suke masu tsoron Allah su zamanto su za su jagoranci al'umma. amma rashin adalci ne wanda yake na zamani mutanen banza sai aka wayi gari suke da matsayi suke jagorancin jama'a shine yace da zamani wato yayi adalci game da hukuncinsa yace lama mallakar hukuma da bai mallakar da hukunci ga ahalan naƙisa ma'abuta ɗabi'a wadda take mummuna sun maƙalani sannan sai ya ce mun uduru wato kusantu fakul ya ci ɗan akuyan da aka gashi an gane ko fakul wato ka ci ya ce wa in shi ita idan ku kaga dama faƙun wa kul tashi ka je duk inda kake so ka ce kaga abu zai da almajirinsa suna shan giya ya ce faltafatu ila tilmizihi an gane ko ka ce kaga malamin da yi wa'azi tunda anan sunansa bai bayyana ba yace wa in shi ita fa kun yace in ka ga dama ka tashi ka je duk inda kake so ka faɗa ka ce mai wa'azin nan wato na gan shi da turin giya shi da almajiransa suna sha sun yi tatil yace faltafat yace sai na waiwaya ila tilmizihi zuwa ga almajirinsa wa qultu sai na ce masa azamtu alayka biman tastadfi'u bihi al'aza na maka magiya na haɗa ka da ubangijin da kake neman iji dukkan wata cuta da shi ya ce latukhbiranni ya ce wallahi sai ka bani labari man za wannan mai wa'azin wane ne faƙala sai yake cewa haza abu zaidin sarujiyu ya ce ai mai wannan wa'azi abu zaidi ne na birnin saruja sirajul guraba'i wanda lakabinsa wato shine fitilar baki an gane ku duk inda baki suka haɗu suka yi ca in dai akwai abu zaidi na birnin saruja to kakarsu ta yanke saƙa cin yau da na gobe ba za a rasa ba har abin da za a yi zigege a je gida da shi sai an samu an gane ko alguraba jam'i ne wanda yake na gare wa tajul udaba kambe ne na malaman adab al'udaba jam'i ne na adib mun ce da shi yace fansaraftu yace sai na juya min haisu ataitu ta inda na zo wa qabaitu al'ajaba mimma ra'ait na gama mamaki game da abin da na gani tsabar wa'azin nan da ga jama'a sai kuka suke ya sanya jama'a sai zubar da hawaye suke saboda tsantsar wa'azin da yi musu gashi ya bayyana alamar tsoron Allah tare da shi kuma ya gama wa'azi ya koma gidan shi kuma ya janyo goron giya ya sha saboda haka ya ce waƙabaitul ajaba mimma ra'aitu ya ce na gama mamaki game da abin da na gani wannan kenan ɗaya daga cikin salon malam makama ta farko dai abinda ta ƙunsa wa'azi ne don haka insha Allahu duk a lokacin da ya je mara ta sha ɗaya da ta ashirin da ɗaya da ta talatin da ɗaya da ta arba'in da ɗaya dukkansu abinda suka ƙunsa wa'azi ne ta cikon hamsin ku tuba ne ya yi game da abin da ya yi a cikin wannan littafi mun gama makama ta farko a san'aniya kai tsaye insha Allah ta'ala za mu shiga makama ta biyu wadda ake kiranta alhurwaniya wadda aka dangana ta zuwa wani birni wato daga cikin wasu birane birnin da ake ce masa hurwan tsakankaninsa da birnin bagdad wato tafiyar zango hudu ne an dangana su birnin zuwa sunan wanda ya gina shi wato shine hulwanu guna ali ibn lahaf ibn quba'a wannan birni na Hurwan wato an ci shi da yaƙi ya zamanto daula ta musulunci a lokacin Umar Allah ya ƙara masa yadda don haka ita wannan makama ta biyu malam ya dangana ta zuwa wannan birni wanda ake ce masa Hurwan قال المصنف رحمه الله تعالى حكى لهارث بن همام حارث بن همام وتيايو حكايه wannan canza salo kenan dan kar mai karatu ya kusa an gane ko can a ta farko cewa ya haddasa lahar subuna hammam wannan ku sai ya ce haka lahar subuna hammam wato har su dan hammam ya yi hikaya kala yake cewa kaliftu wato na yi kwadai an gane ko lafazin alkalaf wato shine shiddatul hubbi wal mubalaghatu fihi tsananin kauna ta wani abu da wuce gona da iri a wajen su shine alfazazi yake cewa kaliftu bi hubbi al hashimi muhammadi yace kaliftu wato nayi tsananin kwadai mu tun lokacin da miqat wato aka gusar da at-tama'imu layu na cadi an ni gabarin wuyana attama'in wato jam'i ne na tamima ita ce laya an gane ko wanda tun a lokacin jahiliya suke da ita shi ne wani mawaƙi yake cewa wa izal maniyatu an shabat abu faraha alfaita alfa tamimatin la tanfa'u yake cewa idan mutuwa ta rigai ta kafa farcanta a jikin wani bawa yace za ka samu laya dubu yace ba ta amfani an gane ku nan mubalaga ne amma ba don cewa in an dora a dubun za ta hana shi mutuwa ai a yanzu har ana cewa wani laya dubu mai laya dubu ne rigar layu gari an gane ku shi ne yake cewa alfaita alfa tamimatin la tanfa'u ya ce za ka samu laya dubu ba ta amfani ba ta hana mutuwa shi ne ya ce kaliftu wato na yi kwadai tun lokacin da miƙat wato aka gusar da tama'imu wato layu na cadi anni wato gaban wuya na sai ka ce ai an unki an unki wato gaban wuyaye na domin layar a wuya suke rataya ta matun a jahiliya amma yau a ɗaura wata a dantse wata a tsatsu wata a kafa babu dai inda ba a sanyawa akwai wanda ake cewa ba a sanya ta a wuya sai dai a tsatsu za a sa da makamantansu kar mu manta lafazin miqat mun wuce da shi a cikin hadisi na ashirin da shida ne ko da bakwai a cikin arba'in na nawiya wa imaqatul aza an tariqi sadaqa gusar da wato duk abin da zai cutar da musulmi daga kan hanya mutum yana da ladan sadaka al-imaqa ga ya can al-imanu bid'un wa sab'una shu'uba yace fa a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imaqatul aza an tariq shine yace ruhu niqat anniyat tama'im sai yace wa niqat biyal ama'im yake cewa tun lokacin da aka nada mu rawani al'ama'im jam'i ne na imama wato shine rawani wannan al'ada ta larabawa tun a jahiliya lokacin da yaro yana matashinsa an gane ko tun yana jinjirinsa sai a kawo a rataya masa layu barkatai irin yadda a yau zaka ga layu irin yadda magori suke saidawa da wata mai gashin jila da wata wadda take mai uru da wata mai haƙorin jila ne ko na zaki ne an gane ku da wadda take mai kyallin mudibi a jikinta sai a kawo a rataya ma yaro da wadda take mai tagargaɗe a jikinta to a haka suke a jahiliya sai a rataya ma yaro amma lokacin da ya warware ya shiga hayyacinsa ya zamanto mutumin kansa sai a gusar da waɗannan layu a hudda masa kenan ya zama mutum a wannan lokaci kuma sai a kawo rawani a naɗa masa shine yace lokacin da na samu kaina a wannan hali an gane ko bayan an gusar mun da waɗannan layu na caji an naɗa mun rawani lafazin anniyab wato shine marataya a miƙa maka abu wanda yake ya miƙe da jikinka kar mu manta mun wuce da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da sahabbai suna sababbin musulunta suke ce masa ija Allah na zatu anwaqin kama lahum zatu anwaq an gane ko ga ya can a cikin zuhudu kuma wa zalal qalbu minhu an niyadi yake cewa bi an absha ma'ana al-adabi yace ai kaliftu bi an absha ma'ana al-adabi nayi kwadai wato shine da na kalifaci mazauni wanda yake na malaman adam lafazin ma'an wato shine mazauni inda manya-manyan malamai suke haduwa an ambace shi ma'an suka ce limu'ayyanatin nas ba abihim ba ba domin mutane in suka haɗu junansu na ganin juna ko kuma lijtima'il a ayani fihi saboda haɗuwar manya-manyan mutane a mazaunin saboda haka ake ce masa ma'an kenan duk inda mazaunin da ya kunshi manya-manyan jama'a an gane ko ko kuma inda jama'a suka haɗu domin junansu yana ganin juna shine ake ce masa ma'an yake cewa bi an absha ma'anal adab da na kanifaci wato shine mazaunin ilimi na adam wa ulbiya ilaihi rikabar falam kuma don na ramar da